عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمر يقومك لربك واسجدي واركعي مع الراكعين إن إن الله استبيك وطهرك واستبيك على نساء العالمين يا مريم Allah yana gaya mata ya Maryamu a bakin mala'iku ya ke Maryamu ukunuti ki wa Ubangiji ki bauta ki rabbi ki wa Ubangiji ki wasjudi warka yi ma'arra ki ki wa Allah Ubangiji ki sujjada ki masa ruku ki ta sallah a cikin jama'a cikin wannan jama'a na jama'ar masallacin Kudus. cewa an kaddamar da ruku sujjada a kan ruku wata ke da saboda ganin abun da yake muhimmanci a sallah ba kamar sujjada da yake a za a kai wata aka gabatar da sujjada a kan ruku ko kuma aka ce ba a sani ba ko wancan zamanin sai an yi sujjada ake dawowa a yi ruku kuma duk dai ana nufin a yi wa Allah biyayya ta masa ibada ta masa sujjada يقول الركوع تتذلى عندما تذلى أمذلى تنقل
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقول مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa duk duniya gaba daya shi manzon Allah baya rubutu baya karatu wanda wanda aka rubuta wannan mu'jiza ne gare shi zamowar mutum bai iya rubutu ba bai iya karatu ba a nakasa ne a wurin wani amma babban mujiza ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi yana rubutu sai a yi tsammanin abubuwan da yake faɗa ɗin nan ya karanta ne a cikin wani rubutu da ya karanta amma baya rubutawa baya karantawa mujiza ce gare shi zalika wannan kinsoyi da kuka kinsanta maka tun daga kinsar kakar annabi isa a hannatu har zuwa ita Maryamu da aka haifa har zuwa kisanta da Zakariya har zuwa kisan Zakariya da Yahya har zuwa abubuwan da suka biyo baya duka waɗannan abubuwa har lokacin da ita uwar Maryamu ta haife ta da ce da na zo Allah ya bayan da namiji domin yaya maza ake sakewa su ibada akwai su yi bauta akwai ruzgani mace Allah ya bani amma tun da yake na riga na yi alkawari ga ta na kawo ku sai ta kawo maryam ɗin a cikin tsumman jego ta gabatar da manyan abaru masu kula jikokin annabi zurfin harun masu kula da gudu su ashirin da tara zan na gaba yadda muka karanta ya wuce dama na yi alkawari na haifi wannan zan bashi a ɗakin Allah a kudus yi wa Allah ibada yi wa Allah bauta ba na so ya mini komai ba ku ga shi an ta zama ta mata to shi ke nan ga tsaron a hannun ku yanzu abin da muka yi shi ke nan sai zakariya ya ce kamar yadda muka karanta ya ce ni ya gabata domin yar uwar uwanta na wurina kuma ji a'a ai da haka ne da uwarta ce za ta rike ta ba za mu yadda ba sai an yi ƙuri'a da maganar ƙuri'a da maganar jayayya da suka yi duka annabi ai ba ka nan aka yi wannan duka ana tabbatar da cewa annabi tun da baya rubutu baya karatu yake ba da waɗannan manyan labarai na gaibu ashe shi annabi ne in ba shi annabi bai na samu labarin maryamu a a hannatu lokacin da ta roƙi Allah ya bata aihuwa bayan ta tsufa Allah ya bata mijin da ya rasu kafin ta aihu ta aihu daga baya ta yi alkawari Allah ya bata wanda zai bautawa Allah a cikin ɗakin a cikin masallacin Allah duka waɗannan labaran ai ba ka nan aka yi su labari ne na kai wani shekara dubai kake ba mutane labari yanzu wannan yana guda cewa a wannan dai annabi ne da ba annabi ba ne na zai samu waɗannan labarai dohi ilai ba ku da zai yi iri kuruna al'amman lokacin da suke jewa kalmar da suke masu kurun jordan ai baka nan amma kun da zai yi wani yaktasiman lokacin da suke jayayya wanda ya ce shi zai rene da saboda alaƙar wata da wata wannan suka ce a sai mun yi kuri'a lokacin suke wannan jayayen ai ba ka nan zalik wannan ba ila rabu ile kuma kunta da dai mun yi kullu a ga ko ai yi ya kullu maryam wane ne zai yi rai maryam din ana jayayya ba ka nan lokacin da aka yaka kuma kunta da dai mun yi tazima lokacin jayayya da suke yi ai ba ka nan da kake ba da wannan labari ashe kai annabi ne daga Allah kake zaɓo waɗannan labarai.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين هل يلتقي ملائكة واتو ملائكة جبريل دا وكان تفيا سنوز بإن ذكي تفيا ملائكة سنة تفيا تاريد شيدا شيدا شغوا ملائكة نوكا جدا سكبا يلتقي يا مريم يا كي مريم inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu Allah yana yi miki albishir da wata kalima daga gare shi kalimar ismu Isa ibn Maryama a sunan kalimar da ta bashirki ismu al-Masih sunan da al-Masih Isa ibn Maryama Isa dan Maryam wannan sunaye uku kenan ga al-Masih ga Isa ga dan Maryam karɓar wannan suna guda uku su da suka zama sunan zatin annabi isa alaihi salam aka haɗa suna da lakabi da kunya bashirik bai kalimatin minu ina baki albishir da wata kalima mai daraja minu daga gare shi ilmu sunansa almasihu abin da ya zage gidansa almasihu ko wayilu ne mai bayi da zamo da shi shafa marasa lafiya da yake su warke shi ya shafa marasa lafiya yana warka shi yanka yanka masa almasihu isa dan maryamu sunan da kenan isa dan maryamu duk lokacin da aka faɗe shi an ambaci maryamu ne don saboda a tabbatar da cewa shi wata aya ce mai ban mamaki daga Allah Allah ya yi Adamu ba uba ba uba ya yi Hawwa uba ta da kuma ya yi annabi Isa yana da uwa ba shi da uba to a tabbatar da wannan aya ce za ke ce Isa dan Maryamu Isa dan Maryamu ko shi aka ambace shi waje ya mutum ne mai daraja mai alhurma mai girma a cikin manyan manzannin Allah wani abin da yawa da fara duniya da lahira yana daga cikin manyan annabawa ainihin manyan annabawa ji ubangiji da baraka wa ta'ala kuma ya rabu shi wanda rabu ka illahu ba wanda ya zai iya kan runan allah ce shi kadai amma sai ya aje waɗansu wurare guda biyar wanda hankalin ɗan adam zai iya kamawa jumlatan ba tafsilan ba sai ya ajiye wani wuri ana kiransa adamul kasafa wato daga ƙasa zuwa sama ta ɗaya nan ne ke kiransa adamul kasafa ko adamul nasuti wannan wuri yana da hawa biyar akwai jamadat akwai nabatat akwai hewanat akwai bashar daga ɗanɗanin su kai hawa biyar ɗin nan ainihin na ba ma'anan jama'ada abin da yake sandare su ne ya haɗa da ƙasa da ruwa da iska da wuta sannan akwai na ba ta tsire-tsire sun haɗa da duk abin da yake da tsira duk abin da yake tsira ciyayi ganyaye karare itatuwa duk abin da yake tsiranin su ne nabatat sannan su nabatat suna da rai suna girma suna mutuwa amma ba za iya gudu su nemo abin da zai amfane su ko su gudu su tserewa abin da zai tsere musu abin da zai harakar da su don itace ya ga bai gashiri ba zai gudu ya shiga wanda zai tsare ni ya zo ciyawa duk ta ga bai lauje ba za ta gudu ba ta shiga bai lauje koko dan ko in ya ga bai mai tattabe ya zo da magirbi ba zai gudu ba suna da rai amma ba sa tafiya su nemo abin da zai amfane su ba sa gudu su tsere abin da zai same su su kuma hayawanat duk abin da yake da motsi dabbobin ruwa da dabbobin tudu da dabbobi da ke tsakanin sama da ƙasa su ne wurin hayawana sai ya shigar da dukkan dabbobi waɗanda suke akwai waɗansu jama'a masu mutane ne amma da ke ba salihai ba ne ba sa hayabu adamun ba sa shiga adamun malakuti sai ana kiran su hayawana din Allah yana kiran su wanda ba musulmi mu illa karanta wallu mu'azal to daga jama'a nabatat hayawanat to sai a samu musulmi da muminai musulmi da muminai to muminai a nan ake su ne da suke da ikon shiga adamun malakuti ko bayan mutuwa ko kodin ba a mutu ba wanda ba haka ba ba zai yi shiga adamun malakuti ba Allah yana cewa ba za su wannan duk gaba da rigar adamul malakuti ba zai shiga adamul malakuti ba idan mutum ba daga cikin salihai yake ba wato manyan shugabannin yan adam in ba cikin su yake ba kuma yau illa wa rasuluhu la kamar dina na wallahi nabiyino wa siddiqino shura wa salihin baya cikin su to idan da zai mutu sai a tube wannan rigar tasu da yake yawo da ita wato gangan jikin sannan sai a tube a je a kunne a kabari a ba shi sabuwar riga a kunsa a shi a cikin rigar haske wanda zai shiga alamun malakuti da ita da alamun malakuti shi ma yana da hawa biyar ne kamar yadda adamu na zuci ke da hawa biyar kana ke ajiye kurbul akrabi a ƙarshen adamu na zuci ne su kuma hawa biyar na adamu malakuti hawa hawa ne na muminai manyan su da waliyai da abdahu har a kai wajen sahabbai daga nan kuma sai aka in an kai kokuwar alamul malakutin sai a samu su kuma wanda zai zama shi ne khatimatul afradi fardan musabiya shi zai zauna a wurin zai zama shi ne madadul kainat madadul kainat to daga nan za a shiga alamul jabarut kenan to in an dawo da rigunan nan na haske wanda aka shigo da su daga alamul malakuti to in an zo adamar jabarutu rigunan ba sa wucewa nan sai a sake tuɓe waɗannan rigunan na haske a sa musu riguna na asiri su rayukan to an je alamul mala'ika ta kenan alamul asrari alamul arwahi mujarrada ce nan ma hawa biyar ne nan din ma hawa biyar ne daga nan ko kowansu sai a kai sirrul kainati sirrul kainati daga gare shi ne a wurin ba mai wucewa a wurin sai annabawa wanda suke da hawa uku annabawa wanda ba a aike su ba su duk gaba ɗaya an ana su dubu ɗari da ashirin da hudu duk ku an ware mursalai a cikinsu mursalai ɗari uku da goma sha uku sannan a zaɓuru da arzi guda hudu sannan a ɗora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu inda yake zuwa ba halitta da take zuwa a wurin har ma shehu yana cewa yana kira shehu yana cewa wa ya laka min mar'an hunaka wa masmain awahu habibullahi wa rusulu ma mutu wa aina wa aina kadimu wa aina alladhina za masjidu hudu da za ka ga kurya na alamul malakuti alamul lahuti din ka je ka tatta inda annabi Muhammad yake da za ka iya zuwa amma ai annabawa ba sa zuwa wurin kai da kayi kallo da kayi ji abin ji wa rusulu annaba manzanni ma hutu ba samu zuwa wurin ba balle kai da nake magana da kai to daga nan in an kai alamul lahu irin hawa biyar din a hawa na karshe nan ake samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ulul azmi min ar-rusuli in an wuce nan ba sai kunu da haƙi sai wato an wuce nan ba sauran magana ba ita wuta halitta za ta je kenan annabi Muhammadu ma iyakansa kenan sallallahu alaihi wa sallam to haka Allah ya ajiye abubuwansa wanda hankali zai iya ɗauka abin hankali na ƙananan almajirin shi Ibrahim irin mu zalika min an ba'il ghaibi da uski ne kuma kunta da dai kuna kana mu ayyukum ya kullu maryam kuma kunta da dai tsazimu إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة shi mai daraja ne duniya da lahira yana daga cikin manyan annabawa guda hudu wanda suke karkashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kazan da nabiyyi da min sakahu wa min ka min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha sune ulul azmi min ar-rusuli wanda suke sama da manzannin nan da aka ambata ɗari uku da goma sha uku suna cikin su su kuma su ne sama da su annabi Muhammad kuma yana sama da su daga nan kuma magana ta ƙare sai ba da Allah
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين a cikin darajojin ɗan naki da aka baki albishir ويكلم الناس في المهد ran da aka yi zai yi magana da mutane ranar da aka haife shi ma zai yi magana da mutane domin da ya taho da shi da ta taho ta haife shi ta taho da shi suka ce a ya maryamu na kika samu wannan babanki mutumin kirki limamin uwarki mutumiyar kirki na kika samu wannan baki aure ba sai aka nuna mata kar ta yi magana ta nuna shi jinjirin da aka yi ba sai aka suka ce ya za mu tambayi jinjiri ya yi magana wanda aka haife shi yau sai ya amsa shi annabi Isa ce inni abdullahi atayni alkitaba wa jarani nabiyyan wa jarani wa jarani mubaraka ina ma kun إني عبد الله آتيت الكتاب وجاء زكريا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا maganar da yake nan ran da aka yi bai kuma sake yin magana ba sai da ya kai lokacin da yara suka so suke so magana to shi da mamakin nasa ran da aka yi bai ma zai yi magana bai kalli mun ma'ani wa kahara zai ko magana lokacin da ya dawo domin akwai alkawari cewa annabi Isa zai dawo akwai hadisai lokacin annabi Isa an ɗauke shi an raba shi da yahudu an raba shi da kasancin da yahudu suke masa da ƙarfi ƙarfi da na suke masa Allah ya kai shi da al'adar malakuti ya ajiye shi sama ta biyu amma zai sauko da hadisan suka faɗa zai sauko ya ƙarasa shekarunsa ya ƙarasa shekarunsa a duniya ko zai magana ma a lokacin zai wa'azi kamar kokallimun nasu ilmani wa kaharan wa kaharan lokacin da yake dattijo ya kai shekara arba'in kenan zai magana zai magana a lokacin da wannan lokaci wa kaharan wa min salihina yana daga cikin masu manya-manyan darajojin duniya da lahira kalmar salihin wato kokuwa ce ta isa daraja a cikin hoton Allah amma ba ta da lagabi sai an sa mata lagabi annabawa dukkan sun Allah ya ambace su daidai da min ibadin salihina inna hu min salihina to amma idan ba yi da lagabi na zamo wanda ko shahidi ko siddiqi to ba a kiransa sai salihi din amma ba wanda zai cika daraja sai ya kai darajoji har guda haka din ومن يطع الله والرسول اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين ديا والصديقين بيو والشهداء بوكو والصالحين كلو to sai ya haɗa waɗannan darajoji yake kaiwa makamun zulfa darajojin isa kusacin Allah saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi Allah ya kiyaye shi wani ba zai iya kashe shi ba balle ya zama shahidi to sai yana yana so kuma ya cika ta darajojin zulfari don shi ne shugaban su gaba da ran da zai rasu sai ya ce naman nan na bayahudiya da na ci yau kuwa tsohon lokaci ya kan tasar mini amma yau ya tasar min da ƙarfi har zai yanke zai yanke min laka yana gaya mutane kenan in ya rasu haka ya zama shahidi kenan yahudiyar nan da ta yi sammu sammu ya kama shi ya zama shahidi amma dai wallahu ya zubu kabilan nasi ta yi aiki har ya bar har ya kai shekara sittin da uku in ba wanda ya zai kashe shi balle ya zama shahidi amma ya tabbatar da zamowansa shahidi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin manyan darajoji daga manyan mutane wanda suke manyan da babu kamar su a cikin halitta gaba ɗaya su annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa din da annabi nuhu su ne manyan darajoji wa min salihin قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء فإذا قضى أمرا فإنما فيكون ربي أن يكون لي ولد ولم يصلني بشر أنا كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون سورة مريم ناتشوا ليهب لك غلاما زكيا قال أن يكون لي غلام ولم يصلني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ويجعل آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا الله تينا يا الله وجدنا تينا ذن سامدا نيبا أوري با نيبا واتا با تينا ذن سامدا mai magana da ita da harshen mala'iku ya ce ai haka haka Allah ya kaddara abu ne mai sauki gare shi a kiraihu ba tare da miji ba da ma da maganin al'adu na wanda irhaq na mu'jiza tun lokacin da ba mu ba mu'jiza ai kake kiran sa irhaq Allah ya halicci ɗa a cikin mace ba tare da ta samu miji ba bari abu ne mai sauki shi mijin ma da ake samu yi shi ne ke halittar yaron a a barayakun ma tun nur a antum tafrukuna hu am nahnu khaliqun Allah ya na tambayar mu Allah bari da muke zubawa cikin matan mu ne muke komawa mu kera jinjiri ko jinjira ko ko shi Allah ne yake yi ai Allah ne yake yi to tun da Allah yake yin haka yadda ya kera kowane jinjiri a cikin uwarsa kowace jinjira a cikin uwarta ba uban yaro ne ko uban yarinyar ne ko mijin matar ne ya kera ba Allah ne ya kera yadda Allah ya kera sauran jira-jira a cikunan uwayensu haka ya kera annabi Isa a cikin uwarsa da kalmar kun ya kuri irin na kowa amma shi ta da keɓantacciya ce kowanne da kalmar kurku ya kuru aka yi shi amma shi amsa kalimatun layi yi zanne yake amsawa da kalimar kun din aka aka samar da shi gaba daya a mazaunin wanda zai haɗu da maryam din ya zama an haifi annabi isa anne ya kuli waladun walam yamsa bashar allah ya zai iya samu da mutum baya shafan jikina ko ta hanyar aure balle ta hanyar wasa ya zan yi ina kada ka zalike kada rabbuki hu kada ka zalika kada ka zalika Allahu ya furku ma ya sha sai aka kawo wata abda da haka yake zaki ai mu ba ba miji Allah yana halitta yadda ya ga dama ko da ko da miji ko ba miji ai annabi Adam na farko din ba uban mutane ai ba shi da uwar ba shi da uban aka kawo shi saboda haka ki samu ɗa ba shi da uba ai ba kuma mamaki bane tun da Allah ne ya faɗa komai mai sauki ne wurin su kuma ayo aya zai nuna wa mutane ya faɗi kuma ya sha Allah yana halitta abin da ya ga dama ko da uba ko ba uba ƙara ga zalikin Allah ya faɗi kuma sha idza qadi amran shi Allah ba iya kaddara abu akan zai yi shi inda ma ya kun lau iyaka yakan cewa kun zama mai kun nan da zai ya zama wato Allah duk abin da zai yi cewa kun kalimar kun din ma yayi nauyi yayi yawa domin yanzu ba zai iya daga hannun nan nawa ba ko saukar da shi sai Allah ya rufa haka kowa ma ba zai goya nan ba ba zai goya nan ba da kurkun ne za a rika cewa tukuna a ga da kun yayi yawa ko kai ma za ka yi abu sai ka miƙa ido kare kawai ya kalla ko ka miƙa gabanka ko ka miƙa zawunka ba sai ka ce zama dubi ba haka Allah ya yi tun abu zai yi yi kawai amma kun wa amru yughayyiru irada in amma amru qalatil ibada umurnin Allah da iradarsa sukan saba a cikin adam na kaunu idan Allah ya nufi abu zai yi shi to in ya ba da umarni nan da nan kiftawa ya yi yawa sai abin ya faru inna ma abu zara da shiyar an ya kulo kun bai kunu amma in ya yi in bai yi nufin abu ba bai ya ce abu ya zama ba zai zama ba sai nufi ya haɗu da umarni sannan abu ya zama amma in umarni ya zo ba nufi abin ba zai zama ba إذ أما أمر الله بإبادة ألا ياتي يا أيها الناس كلوا ربكم يا أبو مجاهد الدنيا غباتي كوتا وبنجيكم يا بعد أمرنيكم da yake ba irada kaga ba dukkan mu ne muka zo musulmi ba sai waɗanda Allah ya ga damar saboda kun ko ya kunu iya iya ni abu sai abu ya zama kawai da nan a cikin adam ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطين فأنفخ فيه فيكون طائرا تدخرون في بيوتكم
التوريد والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الدين كآية الدين فأخلق به فيكون طاهرا بإذن الله وأقول لكم أول أبرزه إذ بإذن الله أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون من بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين يا النبي عيسى ويعلمه الكتاب والحكمة Allah zai sanar da shi littattafai wato zai tafi attaura da injila shi ne ya haddace attaura tun ba a haife shi ba ya haddace injila bayan an haife shi alimul kitaba kitabu ma'ana al kutuba littattafai wa rasulan ila bani isra'ila yadda Allah zai sanar da shi littattafansa attaura da injila wa rasulan kuma zai aiko shi ya zama manzo ila bani isra'ila zuwa ga danginsa bani isra'ila ya'yan annabi yaqub wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati kuma zai ga ya musu shi annabin Allah ne mai gaskata littattafan Allah mai gaskata abin da ya gabace shi daga cikin abubuwan da aka aiko annabawa kamun shi wajidukum bi ayatin min rabbikum ni Allah ya aiko ni na zo muku da abun mamaki min rabbikum daga ubangijin ku daga mu'jiza daga mu'jiza kenan waje ku bi hadin min rabbikum inni ya abudu garakum min ad-dini ka hayatin tayri wa amku bi wa kun dahiran bi idnillah abun mamakin shine inni ya abudu garakum abudu garakum min ad-tayri ka hayatin abudu garakum min ad-dini ka hayatin tayri zan gina muku gani da hannuna ne in gina tabo in gina shi ya zama tsuntsu tsuntsu ya tashi ya rayu ya yawo da yardan Allah da ikon Allah da izinin Allah a kurkure gominan ne ka iya ta tsaye ba ku kumi sai suka ce suna so in tsuntsu zai musu ya musu jemage domin jemage shi ya fi dukkan tsuntsaye kamana shi jemage yana da haƙori tsuntsu ne amma yana da haƙori yana da mama yana haila amma ga shi tsuntsu kuma yana da buga buke irin na tsuntsu amma ba buga buke masu masu ganye ba su gashi ba sai ya kira musu ya hura maka rai ya tashi yawo kan daina ganin sa sai ya faɗi sai ya zama dai mu jira kawai da nuna wa mutane a kudu da kuma na tsiri kare a tsiri fa an kuma fi wa ya kuru sai ya zama da'irar tsuntsu mai tashi bi iznillah da izinin Allah wa wuri'ul akma wal abrasa na warkar da masu baras masu jiki wanda yake gida kama da kutubta haka wa wuri'ul akma wal abrasa ina warkar da mutumin da aka haife shi makamu in fede ido masa ido in za masa kwayoyin ido a cikin idonsa kuma warkar da kutare da masu mummunan baɗin jiki wa wuri da kuma wada barasa wa uyil mawte gaba ɗaya ma ina raya matattu bi izinin layi da izinin Allah annabi Isa ya raya matattu guda hudu a dukkan su sai aka ce yayi ba su dare da mutuwa ba shi yasa ya raya su saboda haka da yana raya matattu gaskiya ya raya musu ɗan annabi Nuhu mana za ku ɗan annabi Nuhu sai ya ce akwai wanda ya san kabarin sai ya nuna mini wanda suka gani sai suka nuna mu sai ya tashi ya tsaya ya ce ya karanta ismullahi ta zubu ya ce samu ka tashi da izinin Allah sai ya tashi daga tashinsa sai ya ga rabin kansa ya yi gurgura sai ya ce ai lokacin da kamar duniya yau shekara dubu hudu kenan lokacin ba gurgura gurgura ta faru ne zamanin annabi ibrahim ya kai wurwura ya ci ai da na ji labarin da na ji kira tashi din nan sai na ji kamar tashi kiyama ne ya zo sai na firgita firgitan nan irin ta zafi wannan furfuran da kuke gani to shi gidan ku tabbata na raya wataccen da ya yi mutu yau shekara dubu hudu وأولو بإذنillah أولو لكما ورمنا أولو بإذن الله أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون من بيوتكم لو كنت تذكرون الله Allah ya saukar musu da ma'ida daga sama su ci su sha an rika ce to ga ma'idan nan an an an karɓo muku ita daga Allah Allah ya karbi addu'an annabi ya ya ya yi sabon maryama lokacin da aka ji annabi Isa ya roƙa musu Allah ayyuhu zil ibnati annama yatamina zawaj kullu aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan min ya annabi Isa ya roƙi Allah ya saukar musu da abin da suka ce din Allah ya saukar da bayinan ya dauki da su mata su kibi su abubuwan ci da abubuwan marmari aka ji ga shi nan amma ku ci ku sha a kar ku ajiye in kun ajiye kun yi laifi to sai suna ci suna koye wani abu amma da dakhil wa fi buyutikum abinda kuke koyewa a gidajen kuma ina ina tare da shi ina ganin sa sai suka mai da shi kamar abun wasa in mutane sun gane me na ci yau me na ci jiya me zan ci gobe sai ya faɗa sai suka mai da shi kamar abun wasa abun kirkiri ma tattabiru na fi wuyutikum inna fi zalika a cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa da ayatan da ku ya ishe ku aya ni annabin Allah ne manzon Allah ne gare ku in kuntum mu'minin kun masu in kun zama masu kai ku gaskata annabawa sai ku gaskata ni ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
ومصدقا لما بين يدي من التوريث وليهل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون ni ina gaskata abin da ya gabace ni na attaura injila ta ba za ta soki attaura ba sai dai abubuwan da za a sauwake a cikin attauran akwai abubuwa masu tsanani wanda yahudu suka jawo wa bi zulmin alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin illa lahum wa bi sadri man sabila kathira saboda abubuwan in sun aikata abu kaza da yau an aiko an haramta abu kaza in sun aikata abu kaza ya ce to an aiko an haramta abu kaza aka haramta musu cin kitse aka haramta musu cin abubuwa da yawa da aka haramta musu to amma da annabi isa ya zo ya ce wa yuhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum na zo ne don a halatta muku sace waɗansu abubuwan da aka haramta muku a cikin addinin yahudu masu tsananin nan wa yuhillakum ma talazi hurima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum da karshe ne na gaya muku na zo muku bi ayatin da abin mamaki mu'jiza min rabbikum daga Allah ubangijin wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa adi'uni ku ji magana na ku bi umurni na daga Allah inna Allah kazan Allah rabbi Allah din nan shi ne rabbi ubangiji na wa rabbukum Allah rabbi wa rabbukum babu duha za siratun mustaqim annabi Isa ce inna Allah rabbi wa rabbukum Allah ubangiji na ne ubangijin ku ne wanda ya kore cewar su da suke cewa Isa dan Allah ne a ran da aka haife shi ya ce inni Abdullahi nan kuma duk lokacin da zai buga ce inni rabbi wa rabbukum zai ce rabbi wa rabbukum Allah ubangiji na ubangijin ku ba zai ce Allah uba na ubangijin ku ba Allah ubangiji na ubangijin ku rabbukum fa'budu ku bauta maza a za wannan magana cewa Allah shine ubangijin Isa shine ubangijin kowa ba da kowa shine jiradun mustaqimin ya kenan madaidaiciya ba hanyar nasara na cewa Allah uku ne ko alkuwa ko iza da Allah ko mataimakin Allah ko kokarin Yahudu suke jiba annabi Isa da biya ko maganganu ba wannan magana ita ce magana ta gaskiya hanya madaidaiciya
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فلما أتى عيسى منه الكبرى قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله نحن أنصار الله amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun annabi za ya gane da yahudawan nan ba masu musulunta ba ne duk mu'izozin nan da ya nuna musu ba sai da mu'izozin ba duk abin da ya nuna musu sai su sai sai su nuna kafirci da ya gane haka kana wadan sahabi ila bayi sai ya kira ce a cikin jama'a wane ne su wane ne za su taimake ni cikin addinin Allah in da addinin Allah kamar yadda ya zo a cikin suratul safi na ran sai hawariyawa su kai na ran saruma daga nan sai bani isra'ila su ka su kashi biyu ga kashin kafirai wanda suka ki yanda da annabi isa din har mu'jizozin da suka gani duk ba su yarda ba da kuma wanda suka yarda a ba'amar ɗaya domin bani isra'ila wa kamar ba wanda suka kafirce wa annabi isa da wanda suka yi imani da shi hajjanna ladina amanu ala aduwwihim fa akbaru zahirin Allah ya sai muka karbaba waɗanda suka yi bi annabi Isa din akan waɗanda suka ki shi waɗannan suka koma wancan kafirai suka koma da la'anan Allah da bishin Allah وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله أكم بقى مسلوجي دمسكنا جيز وقوما da fushin Allah ya zama ba su da komai a duk duniya kowa yana da gari saboda tsinuwan Allah da fushin Allah ya hudu har yanzu ba su da gari dan wannan wurin da aka kama musu ma na gudu da kwace da kwace aka kama musu kullum sai an je an jefe su an ce su bar wurin su bar wurin ba garin su bane kowanne suna da gari amma yahudu har yanzu ba su da gari wanda aka yadda yau ga sarkin yahudawa ga garinsa ko ga shugaban Yahuda ga garinsa wannan kurin da suke ma ba yadda ban jiban su ake yi kullum saboda Allah ya riga ya tsine musu su kuma waɗanda suka yi imani da Isa waje Allah ya ce na ɗaukaka waɗanda suka bi hokar lazina kabaru ila bil kiyama na ɗaukaka darajar waɗanda suka bi shi fiye da a burbushin waɗanda suka ƙi shi har tashin duniya saboda haka nasara Allah ya ba su mulki suka mallaki duniya Yahudu ko gari ɗaya ba su da shi sai da garin da aka kwatan musu shekarun kusan nan shi ma har yanzu ana jiban sa shi kubar garin kubar garin kubar garin ba garin ku bane saboda ɗaukaka da Allah ce ya ɗaukaka waɗanda suka bi annabi Isa duniya da a duniya akan waɗanda suka ƙi shi a duniya dai nasara suke da mulki suke da siyasa suke da karfi su aka sani su ne da shurar amma yahudu ba su da mulki ba su da siyasa ba su da gari sai dai kuɗi tsogaron kuɗi kam ga su nan ga talauci ga kuɗi su ne suka fi kowa kuɗi a duniya a yanzu amma duk da haka sun suka fi kowa talauci a cikin zuciyoyinsu saboda fushin Allah nasara kuma Allah ya ɗauka lamarinsu a cikin harkar duniya don a tabbatar da gaskiyar wannan aya cewa sun sanya waɗanda suka bi ka fokan lazi na kafar burbushin waɗanda suka kafirce maka ila mil kiyama amma tabbataccen magana dai wanda suka bi Allah suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka bi suka hada da annabi Isa su ne Allah ya dauka su duniya da lahira amma su wanda suka bi annabi Isa Allah ya dauka su a duniya tunda ba su musulunta ba amma waɗansu sun musulunta a cikinsu Allah na ce mana laisu zawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaika min as-salihin waɗanda suka bi Allah suka bi annabi Muhammadu am alhali da suna bin annabi Isa su kan Allah ya ɗauka darajar su duniya da lahira wurin da suke kafurai kuma masoya annabi isa amma kafurai ne Allah ya ɗauka darajar sa a duniya tunda ba su yi imani babu lahira ba ba sharadin lahira din akan kallon sai tambayoyi a mai tambaya na cewa Allah kara mu shehu lafiya ya ce mutum ne ya sallar tarawih bayan an gama aka yi shafa'i da wuturi da ya je gida cikin dare sai na son ya yi na filfilu to waya zai yi saboda ya riga na yi na filfili ya a ka'ida idan mutum ko ba lokacin tarawihi ba idan ka san kana da dama za ka tashi da daddare in ka yi rakawa irin na filfili sai ka bar shafa'i da wutiri sai ka tashi can dare ko ko asuba sai ka yi su in ko ka ta al'adar ka in kai bacci ba ka tashi to dama tun da wuri kai sallah kai rakawa inda za ka yi kai shafa'i kai wutiri amma in ta bayo ka yi sallan ka yi shafa'in ka yi wutirin ka koma gida da kai bacci sai Allah ya sa ka tashi kar ka ji nishada to in ka za ka yin salloli ba za ka yi witiri ba kuma la witirani fi lailatin ba yi witiri biyu a cikin dare daya
kan kalla sai tambaya ta biyu mai tambaya na cewa mace ce ta aihu to bayan ta aihu sai uwan mijin ta je tana mata wanka saboda aihuwan farko shin ya dace mace ta aihuwa tana yin wanka irin na mata masu aihuwa wankan ganye ko wankan din nan na'am ai tun da ke wurin wanka al'aura ne, na'am ai surkarta bai kamata ta yi mata wanka ba sai dai a samu wata daban ta yi mata wanka.
na'am Saboda al'auran mutum wani ma ya gani ba ba kyau balle balle surkuwa.
kan kalla sai tambaya ta gaba mai tambaya na cewa idan aljanni mumini ya rasu shin shi ma aljanna zai shiga kamar yadda muminai suke shiga aljanna Ai an a- su aljannu duk abin da ‘yan adam suke samu na daraja a cikin addini suna samu sai guda ɗaya.
na'am aljannu ba su da annabi ko guda ɗaya annabin mutane kullum shi ne annabinsu Alhamdulillah.
amma suna zama waliyai suna zama manyan waliyai suna zama komi amma ba ta da yake ba- jikinsu su ma guda ɗaya ne Na'am.
ba za su yi ƙulƙul aktabi ba don jikinsu ɗaya ne na ruhaniya babu jikin jikin jikin jini da jini na'am saboda haka duk- a- suna suna shiga adamul madakuni su waliyan aljannu na'am ana koran su in kafirai ne tun daga ƙarshen alamun alam na alkasafa na'am akan kalla sai tambaya ta gaba mai tambaya tambayan matsayin jaki cin shi haramu ne ko makaruhi ne
jaki na'am a jaki annabi ya haramta a yakin haibara an daba jaki ke an daba jaki nama ya nuna amma za a sauke a saka saukar da aka ce ai an haramta cin jaki to daga nan sai aka haramta cin jaki ba a cin jaki domin jaki mai ɗauka mutane kaya ne kamar yadda aka haramta yin ado da zinariya zinariya ita ce abin da yake alkali mai raba mutane wajen bukatunsu in kana son rakumi baka da abin abin da da zaka ba mai rakumi ya baka rakumi in ka samu zinariya ka ba sai ya baka rakumi in kana son wani gida baka da wani abu in ka ba mai gida kudi sai ya baka gida saboda haka aka hana kada a yi kwano da zinariya kada a yi gado da zinariya saboda ba a daure alkali in an daure alkali wa zai mutane shari'a saboda haka ainihin ah, jaki Na'am.
mai ɗauka mutane kaya ne na'am walƙaila wal mirada wal hamir litarkabuha wa zina na'am don a hau don a yi ado aka ba da jakuna da dawaki da albadarai a wannan ama kalakaha da kufiya duk manafi Na'am.
da raƙumi da da raƙuma da shanu da tumaki da awaki kuma za ku ci su za ku sha nonansu za ku hau na hawansu za ku lafta na laftawa za ku hau raƙuma za ku ci namansu za ku sha nonansu za ku hau dalo wato bujimi za ku lafta shi za ku ci namansa amma su da amane su ne abinci amma waɗannan walƙaila wal mirara wal hamira eh, da dawaki da albadarai da jakuna tarkabu hadun ku haune wazinatan don ku yi ado da su ana yin ado da doki ana yin ado da albadari jaki ma wai wuri ana yin ana yi musu ado a haushi amma ba abinci bane na'am akan kalla sai tambaya ta gaba mai tambaya na cewa an fara wazifa ne kamar bayan sanin la'asar sai ya koma gefe ya yi lazimi bayan da ya yi lazimi sai ya zo shiga cikin wazifa shin akwai wani laifi ne mutane suna wazifa shi ko yana lazimi na'am da aka gama sannan sai ya shiga cikin wazifan to da ya gama in yana so sai ya shiga jami'i domin farala na'am inda ya same su duk ko cikin jauhara ko cikin la ilaha illallah sai ya kama sai in sun gama sai shi ko ya cika ta abin da aka tsere masa kafin ya gama sun gama bai samu ba Na'am.
nan ko ya yi asarar jami na'am na'am sai ta gaba akan kalla tambaya ta gaba mai tambaya na cewa akwai wasu da suke cewa mutum ya zauna ya yi salatin annabi ba sai ya yi sallah ba ya zai samu lada ma har ya shiga aljanna to shine mai wannan wasikan ya rubuto ya ce to ina son shi ya mai karin bayani game da zantutukan da ake yi na wasu da suke fare fare haka a shi Allah ya ajiye abubuwansa yadda ya ga dama ne na'am hakika salatin annabi na'am a cikin dukkan ibadu ba wata ibada mai kama da salatin annabi na'am da Allah ya ce mu yi sallah bai ce da shi da mala'ikun duk sun yi sallah mu ma mu yi sallah ba na'am da ya ce mu yi zakka bai ce da shi da mala'ikun duk sun yi zakka mu ma mu yi zakka ba da ya faranta mana azumi bai ce to da shi da mala'ikun duk suna azumi mu ma mu yi azumi ba amma salatin annabi da yake so a bauta masa da salatin annabi ce inna allaha وملائكته يصلون على النبي نعم.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati ya ku mutane muminai muminan mutane da muminan aljannu duk da bakin ana gayyatar kuma ku zo ku yi masa salati ku yi masa taslimi in man- annabi ya ce man sallah alaihi salatan wahidatan idan mutum ya yi min salati guda da Allah zai masa salati goma iya min salati goma Allah zai masa dari iya min salati dari Allah zai masa salati dubu iya min salati dubu a kafada ta da kafadar ta za mu shiga aljanna tare Ah, amma duk da haka babu ibadar da za ka rike ba sallah ka shiga aljanna ba ibadar da za ka shi- za ka rike don darajarta amma ba ka sallah za ka shiga aljanna babu ibadar ai kyau kyau kyau
don an tambayi yan wuta me ya shigar da ku wuta ga hanyar aljanna to turturtu har cikin aljanna ba wahala ko sai kuka biyo hanyar shiga wuta me ya shigar da ku wuta ma zalaka ku fi saqar qalu lam nakum min al musallin ai sallah ne ba mu yi ba ga to saboda haka duk wanda ya bar sallah ya tsammanin wani abu zai amfane shi a lahira ya yi ƙarya ba zai samu wannan amfanin ba Alhamdulillah.
hakika salatin dai bai da iyakan lada na'am domin Allah in kai ɗaya Allah zai maka goma na'am talatin Allah guda ɗaya ma wasan iyakarsa in an je canji ya zama lada na'am balle salatin Allah guda goma in kai salati guda goma Allah zai maka ɗari wa ya san iyakan salatin Allah guda ɗaya ma ladansa balle salatin Allah goma balle salatin Allah ɗari na'am in kai ɗari zai maka dubu shi Allah to wa ya san iyakan salatin Allah guda ɗaya ma ladansa balle in ya kai masa dubu yana can cikin alkur'ani duk wanda zai salli alaikum malaikatu ya Allah da malaikun da duk za su yi maka salati ya kai wa annabi salati amma duka ba za ka shiga aljanna ba in baka sallah alhamdulillah dan akan kallahu wani bawan Allah ya kawo kurane guda biyu ina so ai masa addu'a wai zai doki jarrabawa Allah ya bashi sa'a to Allah biya maka bukatar amin akwai wani malam abubakar mutumin gombe ya aiko da takarda ya ce yana son shi mishi addu'a ina cikin kuncin rayuwa sannan bayan ya mishi addu'a kuma ina son a bashi wani sunan Allah da zai dinga ja ya samu sauki a wahala na matsuwan duniya maganinta in mutum dan ɗariƙa tijaniya ne na'am idan ya yi sallar safe ya yi lafiya ya gama sai ya karanta fatiha marra ɗaya talatin fatiha da iya da ke hudu da la'asar in ya yi sallah ya gama lazimin la'asar sai ya yi fatiha marra ɗaya talatin fatiha da iya da ke hudu ba zai daɗe ba sai ya ga Allah ya kwararo masa dukiya to Allah ya mana gabar Allah ya ji gamu Allah ya ji iyaye mu iyaye mu da malamu da malamu da malamu za ka ji wata mu da alheri da za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutunci Allah ya mu zauna lafiya Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki masu taimakon mu Allah ya taimaki musulunci masu yi ma'ata wurin mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun su Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Ƙungiyar tsoffin ɗaliban markazi wato MOBA tare da tallafin wani bawan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku wannan tafsiri na Maulana Sheikh Dahir Bauchi.